بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar litinin wadda ce safiyar 22 ga watan ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ɗaya ga watan afrilu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na tara insha Allah cikin darussa daga littafin ƙiyamun lai wallafar al'imamu alhafiz abulfaraj abdurrahman ibn ali ibn muhammad ibn jauzi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 597 bayan hijirar mazan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'ari wasallam malam yana mana magana akan wato hadisai da suka zo da falalar abin nan wato ƙiyamun laili ta fuskar saukowa Allah a hadisun nuzul na Allah maɗaukin sarki a ƙarshen kowane dare za mu tashi inda yake cewa a lambar tarjama 119 ko ƙala an ba'ana abdulwahab ibn al-mubarak ƙala haddasana ahmadu hamdu bin ahmad ƙala haddasana ahmadu bin abdullahi al-asfahani ƙala akhbarana abu amrin ibn hamdan قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري حدثنا سهل سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع الله يتشي ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يمضي ثلث الليل فيقول ce Allah Ubangiji yakan sauka kowane dare a zuwa ga sama ta farko har sai wato ɗaya bisa ukun dare ya shuɗe wa ya ƙulu sai Allah ya ce anal maliku ni ne mamallaki man zallari ya da'uni ba a stajibu lahu ba ki da wata bukata wacce zai roƙa a amsa masa man zallari ya tsalu ne wa yake da wani abu da zai tambaya fa'o'ihi fa'otiyahu sai in bashi manzan ladhi yastaghfiruni wa zai nemi gafarata daga zunubansa fa aghfira lahu sai in gafarta masa kazalika haka Allah zai tayi hatta yatlu al-fajr har asubahi tayi tafarrada yaqubu wa ma'mar an suhailin bi qawlihi ana al-malik yaqub ibnu abdurrahman al-qari da shida ainihin wato shine da shi da Ma'mar ibn Rashid suka kadaici da wannan lafazi na karin cewa Allah yana cewa anal malik wa qala al-Hasan ibn Sufyan wa haddathana Abu Kamil Abu Kamil ya ba mu riwaya wato Fudail ibn Husayn kenan al-Basri qala haddathana Abdullah ibn Maslama ibn Salama qala haddathana al-A'mash qala sami'tu Aba Salih yaqulu قال أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل الأول idan bangare na farko rabin na farko na wata na dare ya wuce nazalallahu subhanahu ila sama'id dunya sai Allah ya ubangiji ya dauke sako zuwa sama ta daya fa yaqulu sai ya ce hal min mustaghfirin fa aghfir lah ina mai neman gafara in yafi masa wahal min sa'ilin fa'o'tiya ina mai tambaya a biya masa bukatarsa hal min ta'ibin fa'atuba alaihi ina mai neman wato tuba in karɓi tubarsa hatta yan shakka amudu subhi har sai wato asubahi ta keto thumma yartafi sannan sai Allah ya ɗaukaku ya koma sama wannan isnadi yana da rauni kwarai saboda Abdullahi ibn Salama laisa bi fikatin bal huwa matruk malin sake cewa an bana abdul wahhab qala haddathana hamd ibn ahmad قال حدثنا أبو نعيم الأصفهاني قال حدثنا أحمد بن جعفر بن همدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مدى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله تعالى idan ɗaya bisa ukun dare ya wuce ko rabin dare Allah ubangiji ta'ala yakan sauka ila sama'id duniya zuwa sama ta ɗaya wa qala sai ya ce hal min sa'ilin fa utiya ina mai tambaya a bashi abin da yake nema hal min mustaghfirin fa aghfira lah ina mai neman gafara a bashi ai mishi hal min ta'ibin na mai neman tuba fa atuba alaihi sai in karbi tubarsa hal min da'in ina mai wata bukata fa ujibahu in amsa masa wannan riwaya ita kuma tana cikin musnadul imami ahmad ibn hanbal riwaya ce sahihiya malam ya sake cewa qala abu nu'aym wa haddathana ahmad ibn muhammad ibn ibrahim qala haddathana abul qasim ibn abdul karim قال حدثنا أحمد ابن ملاعب قال حدثني عبد الصمد ابن النعمان قال حدثني عبد الأعلى ابن أبي المساور عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير شاء الله مدوكين سركي يكن سوكا زوا سمة دايا أكرشن دري فلا يبقى ذو روح illa alima bihi babu wani abu mai rai da ke duniya face sai ya san da saukowa Allah illa sakalaini in banda mutane da aljanu wa yunadi sai Allah ya kira hal min sa'ilin fa utiya su'ala wake da roƙo ya roƙa abin da yake so a biya masa hal min mustaghfirin fa aghfira la wa zai nemi gafara in bashi salasa marratin Allah zai maimaita wannan har su uku wannan isnadi da'ifi ne saboda abdul a'la ibnu abil musawir matuki ne al-imamu ishaq ibn rawiya ya fitar da shi a cikin musnadinsa qala abu nu'aym wa haddathana muhammad ibn ali qala haddathana ali ibn ahmad ibn sulaiman qala haddathana harun al-aili qala haddathana ibn wahab qala akhbarani sulaiman ibn bilal an sa'ad ibn sa'id قال أخبرني سعيد بن مرجانا عن أبي هريرة قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شناج منزل الله يناتشوا ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في شطر الليل الآخر الله ينا سوكازوا سمة تقيا أكرشان دري فيقول سيتي من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له وذيني مغافرة انغافرة مسا wa zai roƙe ni na biya masa man yas'alu ni fa utiya wa zai tambaye ni in bashi thumma yabsutu yadayhi sannan ya shimfida hannayensa wa yaqulu yace man yaqridu ghayra adimin wala zalumin waye kuma zai bada bashi ga wanda ba marashi bane ba kuma azzalimi bane wannan riwaya tana cikin wato littafin abin nan Abu Nu'aymin Mustakhraj al-Sahihaini da kuma asali din a cikin masayin muslim din wa mustakhraj afwan ala ala sayyid muslim wa lam yaqul thumma yabsut yadayhi an abi hurairata ghayru sa'id ibn marjana wa qad qalahu al-hajri an abi al-ahwas an abi mas'ud wannan lafazin cewa ya shimfida hannun shi ga wanda ya kawo shi sa'id dan marjana da shi da al-hajri an abi al-aswad an ibn mas'ud qultu asahu ahadithi abi hurairah alhadisul awwal yace hadisin can na farko da aka wuce shi yafi inganci a cikin hadisan Abu Huraira na wannan mas'ala wa qawluhu idza baqiya thuluthul layli as-sahhu min qawlihi idza mada thuluthul layl cewa da yayi a riwayar ta zo da cewa idan wata idan idan dare ya rage ɗaya bisa uku tafi inganci akan wanda yace idan dare ya shiga ɗaya bisa uku kaga kenan yana zuwa da wurwuri kenan ba ƙarshe ba kaza kala abu isa tirmidhi al-imam tirmidhi ya bayyana haka a cikin al-jami sai yace riwayatu abi sa'idin kad zakarnaha maqrunatan bi hadisi abi huraira akwai riwaya abu sa'id al-khudri sai da an ambace ta an gwama ta da riwaya abu huraira an ji ta a baya bayan ka koma hadisi mai lamba ta 117 zaka ga ita ce malam ya sake cewa riwayatu jubair ibn mut'im ga kuma riwayar jubair dan mut'im da yake cewa akhbarana ibn husayn qala haddathana ibn ibn al-mudhib qala haddathana ahmad ibn ja'far qala haddathana abdullah ibn ahmad qala haddathani abi qala haddathana aswad ibn amir qala haddathana hammad ibn salama an amr ibn dinar an nafi ibn jubair an abihi an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ينزل الله في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر wannan yana cikin musulun imam ahmad ibn hanbal a yanin a kwabo da kwabo irin wancan cewa ya sauko yana kuma tambayan ina mai roƙo ina mai neman gafara sai malai ya sake cewa riwayatu rifa'at ibn araba al-juhani riwayar rifa'at al-juhani قال أخبرنا ابن الحسين قال حدثنا أبو علي بن المذهب قال حدثنا أبو بكر بن مالك قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام للدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال أخبرنا عطاء بن يسار أن رفاعة الجهني حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace yaji manzo Allah yana cewa idza mada nisful layli aw qala thuluthul layli yanzilu Allah azza wa jalla ila sama'id dunya yace idan daya idan rabin dare ya wuce ko biyu bisa ukun dare ko sulusin dare ya wuce sai Allah ubangiji ya sako zuwa sama ta daya fa yaqulu yace la as'alu an ibadi ghayri bazan tambayi kowa game da bayina ba man zalladhi yastaghfiruni fa aghfir lahu ya ku bayina cikin kuwa ke neman gafara in gafarta masa man zallazi yad'uni fa astajibu la wa yake da bukata ya roka in biya masa man zallazi man zallazi yas'aluni fa utiyahu wa zai tambaye ni sai in bashi hatta yanfajira al-fajr wannan isnadi ya ya tabbata yana cikin sunan Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Darimi da al-Ajuri a cikin shari'a da addara kutuni a cikin annuzul da makamantarsu ga shi ya ce ma wa kadarwa ku addara kutuni min hadisi ali ibn al-mubarak an yi ibn abi kathirin an hilal an ata wannan shine isnadin addara kutuni an uqba ibn amir an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mithlahu sawa'a irin shi kai yake da keke kobo da kobo kala wa hadisu rifa'at ibn araba huwa al-mahfuz jidara kutuni kenan ya ce hadisun rufa'a shi ne abin da yake mai inganci wa ƙadru ya an min hadisa amr ibn abasa annahu sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayyul layli ajwabu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amr dan abasa yace ya manzon Allah wani sashi na dare ne aka fi amsa bukata qala idza madha nisful layli yanzilu Allah ta'ala ila ya sama'i dunya sai annabi ya ce mishi ai idan dare ya wuce rabi to Allah yana sakowa zuwa sama ta daya fa yaqulu yace hal min da'in ina mai roko fa yad'uni fa astajibu li lahu ya kiraye na amsa mishi wa hal min sa'ilin ina mai bukata yasaluni ya tambaye bukatarsa fa u'tiyahu sai na biya masa hal min mustaghfirin ina mai neman gafara yastaghfiruni ya nemi gafara a wajena fa aghfira la sai in gafarta masa hatta yanfajira al-fajr har gari ya waye wannan tana cikin abin da littafin annuzul na dara kutani da hilyatul auliya da kuma marifatu as-sahaba na abu nu'aym malin ya sake cewa wa qadru min hadisi abi darda an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala har ila yau ma akwai riwaya abu darda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yanzilu Allah tabaaraka ta'ala fi akhir sa'atin akhir thalath sa'atin yabqaina min al-layl Allah madaukakin sarki yana sakkowa sama ta daya a auyi uku na ƙarshen dare wannan yana cikin tafin ad-darimi ar-radd ala al-jahmiyya da kuma musnad al-bazzar da kitab at-tauhid na ibn khuzaima da wasu littafai yace illa anna hadha al-hadith yarwihi abdullah ibn salih katibul layth an ziyad ibn humayd sai yana da matsala ta kasancewar mai riwayar shi abdullah ibn zaid ka katibul layth wannan da yake da rauni shike riwaye shi daga ainihin wato daga ziyad ibnu muhammad wanda wani hadisi isnadi zai zama yana da matsala kenan saboda yana tikewa zuwa ga wani mutum mai suna fadala ibnu ubaidin mai riwaya daga abu dardai wanda kuma malami su maganganu a kan shi sai dai a matanin kamar yadda muke gani sahihi ne yana da mutaba'at kamar yadda muka ji baya wal katibu wa ziyadun laysa bi shay aka ce da katibul lays da shi ziyad ibnu muhammad suna da rauni wa qad ruya min hadisi jabir ibn abdullah an annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala har ila yau akwai riwayan Jabir dan Abdullah Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa shi ma ya ruwaito ita ma tana cikin kitabun nuzul na na dara kudani cewa Jabir yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yanzilullahu ta'ala ila kulli lailatin ila samai fi thuluthil layl Allah yana sauka zuwa sama ta daya a kowane ƙarshen dare ya kulu yana cewa ala abdun ina bawa min ibadi cikin bayina ya da'uni wanda yake kira na fa astajibu lahu sai na amsa musu ala zalimun li nafsihi ya da'uni fa aghfira la ina bawa na wanda yayi wa kanshi ta'annati yayi zinubi ya nemi gafara in gafarta mishi ala muqattarun alaihi rizquhu yastarzuquni fa arzuqa ina wanda kuma abin hannun shi ya karanci talauci ya dame shi ya roke ni in bashi arziki ala mazlumun yastansuruni fa ansura ina wanda aka cuta ya nemi agaji na in taimaka masa ala anin yad'uni fa afukka anhu ina kuma da yake kamamme ya roke ni in fitar da shi daga kamu da aka yi masa fa yaqulu zalika makanuhu hatta yudi alfajr haka Allah zai ci gaba da yin wannan hazza alfajr ya keto thumma ya'lu rabbuna ta'ala ila sama'il uliya ala kursi sannan sai Allah ya koma kan ainihin kursi zuwa sama akan kursi wa hadha hadisun la yasih yace wannan hadisi wannan riwaya bata inganta ba li annahu yarwihi Muhammad ibn Isma'ila al-Ja'fari ana Abdullah ibn Salama ibn Aslum bi dammil lam wa huma matrukani wadannan mutane guda biyu abun watsi ne wato da Muhammad ibn Isma'il al-Ja'fari da Abdullahi ibn Salama ibn Aslum dukkaninsu maturukai ne yace qalahu Abu Nu'aymin haka Abu Nu'aymin ya faɗa haka baka san wannan magana a cikin mizanu da itidal na al-Imam Al-Zahabi wa qad ruwiya an-nuzul yawm Arafa yace an ruwaito wasu hadisai ma da suke nuna cewa ranar Arafa ma Allah yana sauka أخبرنا إسماعيل بن أحمد السمركندي قال حدثنا محمد بن علي بن أبي عثمان قال حدثنا ابن رزقويه قال حدثنا حمزة ابن محمد الدهقان الدهقان wannan abin nan ne Hamza ibn Muhammad ibn al-Abbas kala yace haddasana Abu Bakr ibn Ubayd shine ibn Abu Dunya ko kala haddasana Abu Quraib kala haddasana Waqi'un عن مرزوق ابن عبد الرحمن الباهلي عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيتي إذا كان يوم عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا إذا رانا عرفاتي الله ينسو كازوا سما تتايا فيباهي بكم الملائكة yau mala'iku alfahari da ku masu tsayuwa arfa fayaqulu Allah ya ce malaiku unzuru ila ibadi ku dibi bayina atauni shu'san wabran sun zo cikin datti da kura a jikinsu min kulli fajjin amiqin daga kowane lungu mai nisa ushidukum anni qad ghafartu lahum ina kafa ku sheda cewa duk waɗannan da ke tsaye a Arafa na gafarta musu fataqulul malaikatu sai malaiku su ce inna fihim fulanan wa fulana ya Allah akwai wane fa akwai wance waɗanda watakila ba sun zo da kyakkyawan manufa bane ko kaza ko kaza ko masu laifi iri kaza fa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ya sake maimaitawa ya ce qad qad gafartu lahum na gafarta musu duka na gafarta musu wannan shi malam ibnu aljauzi ya fitar da shi a wani littafi nashi mai suna muthirul azam muthirul azam sakin ila ashrafil masakin akwai sunan ana karanta shi kan muthirul azam sakin ana kuma karantawa da muthirul gharamis sakin ila ashrafil masakin wannan zaka iya cewa wani wani komai da ruwanka ne akan aikin haji labarin tafiyar shi aikin hajin zaka yana yana kaman kaman travelog ne amma kuma hada da bayanin asalin ibada aikin haji ya bari ba da labari tun daga barin su bagadaza wuraren da suka sauka garuruwan da suka wuce irin mutanen da suka hadu da su har aka isa makka yana nan mujalladi biyu akwai shi a kasuwa littafi ne mai daɗi sosai a suka isa makka da irin abubuwan da suka gani kaburburan da suka ziyarta da sauran abubuwan tarihi sannan kuma shi kanshi aikin hajjar rukunnan shi kaza tun daga tarihin shi kafa ka'aba da annabi ibrahim yayi kaza kaza kaza komai dalla dalla yadda dai kaje yana yi ana haka babu babu kwange sannan kuma ziyarar madina bayan sun gama aikin haji da baki'a da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da suka gani da tarihin kaza kaza kaza da makabartar shuhada uhudin duk sai da ya magana a kansu sannan ya dawo kuma ya yi tarihin wasu gaggan malamai da ya ga kaburburansu ko cikin tun daga cikin sahabbai da tabi'ai kaburburan da aka nuna mashi sai ce kabarin wane wuri kaza sai ya tarihin shi har a hanya ma wuraren masaukai da wuraren kwana da inda aka yi wasu rijiyoyi ko kaza komai gaskiya ni ba taɓa ganin tafi irin shi ba in dai a wajen labarin aikin hajji ne don da labarin da ibadar da falalar da komai da kake so ka ji labari ibn juzi sai da ya faɗa sunan shi muthirul gharamis sakin ila ashrafil masakin ko muthirul azamin sakin wato littafi mai motsa koyayyar soyayya ta ƙaunar garin can mafi daraja ashraful masakin ka neme shi ka karanta yana daɗi kwarai da gaske kuma zai zai nuna mutum wasu abubuwa na tarihi wanda wata yanzu sun canza ba haka suke ba wasu kuma za ka ji ashe tun lokacin haka suke yana daga cikin amfanin shi da ya ruwaito shi a wannan wajen Allah ya gafarta mai sannan baya ga shi ibnu abid duniya shi ma ya ruwaito shi a cikin fadlu ashari zulhijja da kuma ibn Khuzaima a cikin sayyidinsa da cikin tauhidi da da da allalakai a cikin usulul itiqad da baihaqi a cikin shu'abul iman da ibn abdul barri a cikin at-tamhid sai ya ce wa qadru ya hadithun nuzuli lailatan nisfi min sha'ban har ila kuma an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Allah madaukakin sarki yana sauka a daren nisfu sha'ban tsakiyar sha'abana قال أخبرنا ابن الحسين قال حدثنا ابن المذهب قال حدثنا القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج بن أرطاء أن يحيى ابن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع تشي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم كنت أجدانا جائشة sai na laliba sai na ji ban ji shi ba sai ashe ya fita ya tafi baki'a rafi'ur ra'sahu ila sama tace ta zagaya ta zagaya bata gan shi ba sai ta hange shi a can yana addu'a a wajen makabartar baki'a fa idza fa qala li da ya dawo sai ya ce mini akunti takhafina takhafini kina jin tsoron ko zan yi wani abu ne ko zan je wani zai da baki so in je ne kina tsoron ko zan je an ya hifa Allahu alaiki wa rasuli ba kya jin tsoron kada Allah da manzansa su fushi da ke qalat qultu zanantu annaka ataita ba'da nisa'ik tace ina tsoro ne kai ya zama cewa ka je gun wata ne ce da mota kawai ke fa qala sai annabi ya fitar batun wannan sha'anin ya bata amsa bai ce inna Allah yanzilu laylatan nisfin sha'ban ila sama'id dunya lalle Allah madaukakin sarki yana sauka a ƙarshen dare zuwa sama ta ɗaya a wannan ainihin wato dare na sha'abana tsakiyarsa fa yaghfiru li akthari min adadi sha'ari ghanami kalbin sai ya gafarta ma abinda yafi yawan adadin gasussuka waɗanda ke jikin tumakai na kabilar banu kalb yayi misali da su ne saboda a lokacin sun fi kowa yawan dabbobi a cikin larabawa wannan isnadi yana da rauni duk da yake kisa ce tana da asali tana cikin musul imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Tirmidhi amma wannan isnadin yana da rauni shi kansa gashi ma mala yace qultu da'afa al-bukhari hadha al-haditha wa qala al-imam al-bukhari kamar yadda Tirmidhi ya kawo a cikin jami' yace imam al-bukhari ya raunata wannan hadisi wa qala yace lam yasma ya ibn yahya min urwa ya ibn abi kathir bai ji hadisi daga urwa ba ولم يسمع الحجاج يسمع الحجاج من يحيى هكذا حجاج ابن ارطاء shi kuma bai ji daga yahya ba malam ya sake cewa wa anba'ana abubakrin muhammad ibn abdul baqi al-bazzaz qala anba'ana abu ishaqa ibn ibrahim ibn umara qala akhbarana abu bakr muhammad ibn isma'ila al-warraq mustamlikin qala haddathana abu al-hasani علي بن محمد بن أحمد الفقيه قال حدثنا أبو بكر سهل بن إسماعيل القرشي قال حدثنا أبو حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا سليمان ابن أبي كريمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كانت ليلة النصف من شعبان ليلة yace tace daren wannan tsakiyar sha'bana ya faɗo a matsayin dare na naubata ce ni ne nake da kwana fabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam id so da kama aiki tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kwana a wuya falamma kana fi jawfil layli faqattuhu da dare yayi sai na neme shi na rasa na lalaba ban ji shi ba fa akhadhani ma ya'khudhu an-nisa'u min al-ghayra yace sai dabi'an mata na kishi din nan sai ta fusge ni fatalaffatu bi mirti nan da nan na dauki mayafina nan naɗe shi a jikina kamar lufaya haka amma wallahi ma kana mirti khazzan wala qazzan wala hariran wala dibazan wala qutuna tace wallahi shi kanshi ma abin da na dauka na lullube na lulluba din ba ba alharini bane ba ba dibaji bane ba wata sutura ce mai tsada ko ko auduga ba khazzan da qazzan duka nau'i ne na materials ta ce wala kattanan ba ma kuma abin nan ba ne wato kaman kirtani wato ba wani yadi ne mai kyau ba ba na auduga ba ba kuma ba ƙila famimma kana aka ce mata na menene ƙalat kana sadahu sha'aran wa luhmatuhu al'aubarin ibn ta ce ya kasance wani wato wani abu ne kamar katifa wadda aka zuba mashi gashi a cikinsa gashin dabbobi da abin nan da isgar raƙuma shi aka cusa a ciki shi aka yi saƙan da shi ba wani abu ne mai kyau ba qalat fatalabtuhu fi hujri fi hujri nisa'i sai na fara neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dakunan matan shi na dinga bi daki daki ina leƙawa ko ina cigitawa falam ajidhu bai ɗakin kowace daga cikin su fansaraftu ila hujrati sai na ruga da gudu na koma ɗaki na fa idza bihi kasawbi saqiti ala al-ardi ala wajhi al-ardi sajidan ina shiga sai na ganshi kaman an yadda tufa a ƙasa yayi sujuda yana yana yana sujudanci wa huwa yaqulu naji yana addu'a yana cewa sajada laka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi hadhihi yadaya wa ma جنيت بها على نفسي يا عظيما يرتجى لكل عظيم اغفر الذنب العظيم أقول كما قال داود أؤفر وجهي بالتراب لسيدي وحق له أن يسجد سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ثم رفع رأسه فقال اللهم ارزقني قلبا نقيا من الشرك لا كافرا ولا شقيا ثم سجد وقال أعوذ برداك من سخطك wa a'udhu bi afwika min mu'afatika la uhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsik taji annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a cikin sujja yana cewa sajada laka sawadi wa khayali jikina da tunanina duka sun maka sujuda ya Allah wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai hadhihi yadaya ga hannaye na guda biyu wa ma janaitu biha ala nafsi ban yi maka na ta'annati da su ba ya aziman yurtaja li kulli azimin ya kai Allah mai girma wanda duk wani mai girma yana da bukata a wurinka igfir dhanba al-azima Allah ka gafarta min zunubaina masu girma aqulu kama qala daud yace ina fadin yadda dan uwana Dawud ya fada cewa uaffir wajhi biturabi li sayyidi wa huqqa lahu an yasjuda ina turbina fuskata a cikin ƙasa don Allah ubangijina kuma Allah ubangijina shi ya cancanta kadai ne masjuda sajada wajhi lillazi khalaqahu fuskata tayi sujuda ga Allah da ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu ya sanya mata ji wa basarahu da gani sannan thumma rafa'a ra'sahu sannan ya ɗago kansa ya yi zaman tsakanin sujuda-sujuda kenan a cikin kuma sai ya ce Allahumma rzuqni qalban naqiya ya Allah ka azurta ni da wankakkiyar zuciya mina shirki wata ke ta wanku daga shirka la kafiran kar na zama kafiri wala shaqiyan ko mara arziki thumma sajada sannan ya ƙara sujuda wa qala yace a'udhu bi ridaka min saqatika ya Allah ina neman tsarinka kai amfani da yaddarka ka tsare ni daga fushinka wa uzu bi afwika Allah kai amfani da ahwaka min mu'afatika min mu'aqabatika ka tsare ni daga uqubaka la uhsi sana'an alayka bana iya kididdige yabo gare ka anta kama asnaita ala nafsika irin yadda kai wa kanka qala yace Aisha ta cigaba da cewa thumman sarafa sannan sai ya sallame wa dakhala ma'ifil khamila ya shigo ya hau kan katifa inda nake wafiya nafasun alim ni kuma ina ta abin nan haki saboda gudu da ta yi faƙala sai annabi ya ce ma hadan nafasu ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma hadan nafasu ya humaira yake ajja wannan kuma numfashin na menene al-imamu ibn al-qayyim a cikin littafin shi manarul munif yana cewa duk wani hadisi da kaji ya zo da lafazin humaira to bai inganta ba annabi ya kira Aisha da Humaira yace bai inganta ba sai dai al-Sheikhul Albani Allah ya gafarta musu gaba daya ya ci gyaran shi akan cewa akwai su guda uku to daga ciki akwai wannan riwaya riwayan nan ta zuwa baqi'a da yin addu'a da dawowa a guje da yin abin nan haki da sauransu wanda basu inganta ba sune irin wancan na khudhu nisfa dinakum nisfa dinukum an hadhihi al-humaira wannan kan maudu'i ne ma da fata mun gane to annabi yakan kira ta yace yake ejja fa akhbaratu sai ta bashi labari tace kaji kaji kaji fatafika yamsahu bi yadihi ala rukbatayya fa akhbartu da na bashi labari sai ya sa hannu sai yana taba gwiwoyi na wa yaqulu wai sahatayn rukbatayn yace kin wahal da kanki a banza kin ba kafafunki wahala ma za laƙiyata fi hadihin lailat a cikin daren nan an wahal da ƙafafun nan lailatan nisfi min sha'ban inna allaha ta'ala yanzilu ila samai dunya fayaghfiru li ibadihi illa li mushrikin aw mushahin Allah yana sauka a wannan dare na nisfi min sha'ban ya ainihin gafarta ma dukkanin bayin shi muminai in banda mushriki wanda yake yana shirka da Allah kaman boka ko makamancinsa aw mushahin ko kuma wanda yake gaba da dan uwansa musulmi wanda yake zuciyar shi tana cike da gaba shine mushahin baya kaunar dan uwan shi musulmi ya daina magana da shi yana fada da shi ko wani abu makamancin haka fi hadal isnadi sulaiman ibnu abi karima qala ibnu adiy ammatu ahadisihi manakir a wannan isnadin akwai sulaiman ibnu abi karima ibnu adi ya ce hadisansa manakir ne kamar da yake cikin alkami eh hadisan shi manakir ne amma kissa tana da asali wa qadru ya hadisu yanzilu lailatan min sha'ban min hadisi abubakar as-siddiq an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yanzilu allah lailatan min sha'ban ila as-sama'i dunya fayaghfiru li kulli nafsin illa insanan fi qalbihi shahna Allah yakan gafarta mu kowa sai mutumin da a cikin zuciyar shi akwai gaba da kiyayya wannan ita ce riwayar Ibn Abi Asim a cikin As-Sunna da Ibn Khuzaimah a cikin At-Tauhid da Uqayli a cikin Ad-Du'afa da Ad-Darqutni a cikin Ahadisun Nuzul da Baihaqi a cikin Shu'abul Iman da da kuma cikin Sharh Sunna na Bagawi da sauransu Abdul Malik Ibn Abdul Malik fihi nazarun kamar yadda Bukhari yake fada a cikin at-tarikh wallahu a'lam وروي حديث النزول في نصف ليلة نصف من شعبان من حديث علي بن النبي علي عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا حديث سيدنا علي wanda yake cikin littafin sunan al-baihaqi afwan sunan ibn majah da da shabul iman na baihaqi da lafazin idza kana lilatu nisfu min sha'ban qumu laylaha wa sumu naharaha yace fa inna allaha yanzilu fiha li ghurubi ash-shamsi ila sama'i ad-dunya فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلى فأعافيه ألا كذا وكذا حتى يطلع الفجر شما دي إسناد شنا دروني شيني ذاك غا الشيخ الألباني يا كوشي أشكين سلسلة ضعيفة ألم بحديثي ندبو بيو دا دري دايا دا تلاتين دا بيو شيني ماليكي إشارة أنا وروي من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاهن wannan ma riwaya ibn majah ce da kuma abin nan da ibn abi asim da da da isnadi wanda yake a cikin shi akwai abdullahi dan lahi'a amma yana da mutaba'at da gaskiya sunan mun ji wasu su saraka shekul albani ya fitar da shi a cikin silsilar sahiha lamba hadisi na 1500 da lamba 63 wannan yana nuna magana tana da asali ken wa amma riwayatu man rawa ya habitu ya gama duk waɗancan abin nan zagaye-zagaye da ruwaya iri daban-daban ya ce amma wanda ya zo da riwaya cewa ya habitu maimakon yanziru fa akhbarana ibn al-husaini قال حدثنا ابن المذهبي قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا سريج ابن النعمان كنا قال حدثنا ابو اوانا عن ابي اسحاق انه قال ان الله عز وجل يمهل الله يكن داكتا حتى اذا كان ثلث الليل هبط idan ƙarshen dare sai ya gangaro fa yaqulu hal min sa'ilin fa yu'ta هل من مستغفر فيغفر لا هل من داء فيستجاب له wannan riwaya tana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da sunan Daraqutni da kuma An-Nuzul na Daraqutni da sunan da da da Ad-Darimi a cikin Ar-Radd 'ala al-Jahmiyya malan yake cewa wa qad dhakarna hadha al-hadith anifan mun ambaci wannan hadisin a baya wa fihi nazala makana habata a wancan lafazin nazala ce ba a ce habata ba wa hada yadullu ala anna riwayat rawu bil ma'ana alladhi ya'rifunahu wannan yana nuna cewa masu riwayan surwaito hadisan da ma'ana qala ahmadu wa haddathana yaqub qala haddathana abi am muhammad ibn ishaqa qala haddathani sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an ata'in maula umm subayya an abi hurairah qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مدى ثلث الليل الأول هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا idan ɗaya bisa ukun dare ya wuce Allah yakan sako zuwa saman ta ɗaya falam yazal hunalika hatta yatlu'a alfajr Allah ba zai gushi ba anan ba alfajr ya fito fa yaqulu qa'ilun ala sa'ilun yu'ta sai wani mai shela yace ina mai roko a bashi ala da'in yujab ina mai addu'a amsa mishi ala saqimun ina mara lafiya yastashfi yana neman waraka fa yushfa a warkar da shi ala mudnibun ina wanda ya zinubi yastaghfiru yana neman gafara fa yughfaru la sai a gafarta fa yughfara la sai a gafarta mishi wannan yana cikin sunan Imam Ahmad ibn Hanbal shima da sunan Nasa'i al-Kubra isnadi yana da matsala saboda jahala na wancan ata maula subayya wallahu a'lam وقال إسحاق وقال ابن إسحاق وحدثني عمي عبد الرحمن ابن يسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي هريرة shi ma yana cikin musnadil imami Ahmad ibn Hanbal lam yadhkur a cikin shi bai ambaci yaqulu qa'ilun ala saqimun yushfa babu wannan lafazin ghairu ishaq ghairu ibn ishaq ba wanda ya ambaci wannan sai ibn ishaqa wa qad takallamu fihi sun yi magana akan shi Muhammad ibn ishaq wa fi riwayatin aidan falam yazal hunalika wa fi wa qad rawa lafz al-hubut Abdurrahman ibn Auf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama illa annahu min tariqi Yaquba ad-Dashtaki an Ali ibn Asim an Uthmana al-Battani al-Batti kullu wa kulluhum dha'afun matrukun yace duk waɗannan mutanen guda uku masu rauni ne abun watsi waɗanda aka rawato daga gare su abun watsi ne waruya an ruwaito kuma an ibn mas'udin daga ibn mas'udin an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa annahu min tariqi ibrahima al-hajari ta hanyar ibrahim al-hajari wannan hadisi ya gabata a baya lamba ta 123 waqad gala ya ibnu ma'in laysa bi shay'in mun ji haya ce ba ba bakin kuma yake wayar wihi aidan umar ibn ayyub wa huwa matruk hakan umar dan ayyub shi ma abun watsi ne wa amma man rawa yatadalla wanda kuma suka rawaito da lafazin yatadalla fa an bana abdul malik ibn khairun an abi muhammadin al-jawmari aw al-jawhari afwan an ad-darqutni qala hadathana abubakar an-naysaburi قال حدثنا أحمد ابن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حزير ابن عثمان قال حدثنا سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة قال عمرو بن عبسة يتي قلت يا رسول الله نتي يا منزل الله صلى الله عليه وسلم ما ساعة أقرب من ساعة wani lokaci ne yafi wani lokaci samun kusanci zuwa ga Allah qala fa sai annabi ya ce mishi innar rabba azza wa jalla yatadalla min jawfil layli fayaghfiru Allah yana tadalli yana kusantowa a ainihin wato cikin ƙarshen dare sai ya gafarta illa ma kana minal mushrik uh, minal shirki babu abinda baya gafartawa sai shirka wannan uh, uh, dar kudin ya rutu shi kuma da muke ganin shi a cikin isnadin a cikin wato littafin shi an-nuzul qultu sai ni ibnu jawzi nace la yajuzu an nadhunna fi tadalli ma yaqau bil ihsas baya halasta mu yi tunanin cewa tadalli da aka ce irin abin da yake faruwa na ihsasi abin da ake ji a jiki cewa ga wani kusa da kai wa yana ma ma'ana tadalli a alqurbu ana nufin dai wato kusanci qala zajjaju fi qawli thumma dana ma'anahu qaruba fatadalla zada fil fil qurbi ya kusanto ya ƙara kusantowa qultu ya sake cewa wa qurbullahi azza wa jalla ala khilafi ma nuhissu min qurbil ajsami kusancin Allah ya bambanta da kusancin sauran jukukuna fa huwa ka qaulihi kamar fadin sa maniqtaraba ilayya shibran da nautu minhu zira'an wanda ya kusance ni dani guda zan kusance shi kamu guda ya ya ya ya kamar da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim na Abu Hurairah wa amma marrawa yadnu wanda ya ruwaito kuma da lafazin yadnu fa akhbarana Abdurrahman al-Marwazi قال أخبرنا السائدي قال حدثنا عبد الغافر قال حدثنا ابن أمروية أبنا كنا محمد ابن عيسى ابن أمروية يتي قال قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا هارون بن سعيد قال وأحمد بن عيسى وانا إسناد مسلم لكنا قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يونس ابن يوسف يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما منزل الله يجي ما من يوم أكثر من أن يأتك الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة باب ranar da yake ranar arafa cikin ranakun da Allah yake ‘yanta bayi da yawa daga wuta’ fa innahu la yadnu Allah yakan kusanto thumma yubahi bihimul malaika yau malaiku alfahari da su ma arada fa yaqulu ma arada haulai yace a tsammanin ku me waɗannan suke nema wannan yana cikin sayyid muslim wa amma marrawa yattali'u fa anba'ana abdul wahhab ibn al mubarak qala akhbarana ahmadu حمد بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عباس بن محمود قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد قال حدثنا خالد بن يزيد القيسي خالد بن يزيد القيسي yana da matsala shi ma qala dasana isa ibn al-musayyab qala samitu abazura ibn amr ibn jarir yuhaddithu an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala isha annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam laula an ashukka ala ummati da akhartu salata al-isha'i ila thuluthil layl wadan kan na kuntatawa al'ummata ba da na jinkirta sallar isha sai ɗaya bisa ukun dare kamar karfe ɗaya kenan watakila ko sha biyu fa innaha sa'atun yaftahu Allah fiha abwaab sama lokaci ne da Allah yake bude kofofin sama wa yattaliu ila khalqihi ya leko ya ga halittunsa wa yastajibu du'a ya amsa addu'o'i kullu riwatihi thiqatun illa al-qasri duka masu riwaya in banda wancan Khalid ibn Yazid al-Qasri duka amintattu ne qala Abu Ahmad ibn Adi ibn Adi yake cewa a cikin Kamil ahadithu kulluha la yutaba alaiha la isnadan wala matnan wa huwa indi da'if hasali ma ana tuhumarsa da cewa yana kera hadisi wa qad ruwiya an Jabir ibn Abdullah mithlu hadisi Abi Hurairata bi tariqin aslaha min tilka arwaito yana cikin kitabut tauhid na Ibn Khuzaimah da dai annuzul na dara kutani wani isnadi wanda yafi wancan da ya gabata nagarta wa amma ta'khirul isha ila thulusil layli fa sahihun maganar da dai na jinkirta isha to wannan ya inganta ya tabbata wa qad dhakarna min riwayatin dhakarna min riwayatin mutaqaddima an ambace shi a riwayoyi da suka gabata wa amma ana abdul wahhab qala hadathana hamd qala hadathana abu na'im al-asfahani qala hadathana abu amr ibn hamdan qala hadathana الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عيسى بن المنذر قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الأحوص بن حكيم عن عن المساهر بن حبيب عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله يجي إن الله يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان الله ينا ذيك باينسا أدرن سكي شعبان فيغفر للمؤمنين سيغافتا مؤمنين cikin bayinsa wa yumlil kafirina ya ci gaba da yau kafirai talala wa ya ba'u ahalal hikiri bi hikirihim wanda suke jin haushin junansu sai a bar su da haushin nasu hatta ya da uhu sai ran da suka bar jin haushin junansu sai Allah ya gafarta musu wani yana cikin sunna na ibnu abi asim da annuzul da dara qutni da itiqad na na na na allalakai na hibatullahi lalakai malam yace fi hadal isnadin ahwas ibn hakimin qala ya haya laysa bi shay'in wa qala ahmad la yurwa hadithu wannan shine mutumin da ke da rauni a ciki al-ahwas ibn hakim mai riwaya daga al-musahir wa an ba'ana mansur ibn khairun qala haddathana abu muhammad abi qala an abi muhammad al-jawhari an ad-darqutni qala haddathana abu bakr ibn abi daud babban malamin nan kenan da bagadaza qala haddathana hisham ibn khalid qala haddathana utbah ibn hammad an al-auza'i am makhul wa ibn thawban an abihi an makhulin an malikin ibn yukhamir as-saksaki an mu'adh ibn jabal an annabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi yace yattali'u Allahu ila khalqihi laylatan nisfi min sha'ban Allah yana leko halittunsa a daren tsakiyar sha'bana fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahin wannan isnadi yana da rauni duk da hadisin yana da mutaba'at dara kudin ya ruwaito shi a cikin al'ilal a afwan a cikin eh a cikin ilal cikin kitabun an-nuzul wa amma man rawa yaqulu qa'idu akwai wata riwaya kuma ta zo mai kon yanzilu da lafazin yaqulu qa'id to ita ce malam zai kawo mana yace fa akhbarana ibnu al-husayn qala haddathana ibnu al-mudhib qala haddathana ahmad ibn ja'far qala haddathana qala wa haddathana hammad ibn salama قال حدثنا علي بن زيد عن عثمان بن الأبي العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إن بالليل ساعة أقول نعم وقد ذكرنا yake wa qad kana fi dhikri man rawa yahbitu annahu infarada bi ibn ishaqa wa bi qawlihi yaqulu qa'id yace inda muka ambaci magana wanda suka kawo shi lafazin yahbitu mun ce wannan lafazi ibn ishaqa shi ya kadaita da shi da kuma haka wannan lafazin ma na yaqulu qa'id na'am yace inna bil layli sa'atan ko wani lokaci cikin dare yuftahu fiha abwabus sama ana bude kofofin sama yunadi munadin mai kira zai kira hal min sa'ilin fa'u'tiya wa yake da bukata ya roƙa a bashi hal min da'in ina mai wata addu'a fa astajiba lah in amsa mishi hal min mustaghfirin fa aghfira lah al-imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi duk da isnadin shi akwai rauni saboda Ali ibn Zaid ibn Jud'an din can na'am wa an ba'ana Abu Mansur ibn Khairun qala haddathana أبي عن أبي محمد الجوهري عن أبي عن أبي الحسن الدارقطني قال حدثنا علي بن عبد الله بن الفضل قال حدثنا محمد بن خلف ابن وكي آه محمد بن خلف ابن حيان ابن صدقاكين قال حدثنا محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ونجيك من الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عم عم ابي الحسين بن موسى عن ابيه عن جده جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي بن الحسين عن ابيه عن علي daga sayyidina ali dan dan ali abu talib Allah ya gafarta mishi ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya ce inna allaha azza wa jalla yanzilu fi kulli lailatin fi kulli lailati jumu'atin kowanne daren juma'a Allah yana sauka min awwalin laili ila akhirihi ila samai dunya tun daga faduwar rana har fito alfijir Allah yana sauka zuwa sama ta daya wa fi sa'irin layali a sauran dararraki kuma fi thuluthi al-akhir min al-layl a daya bisa uku na karshe fa ya amuru malakan yunadi sai Allah ya sa wani mala'ika ya shela hal min sa'ilin fa utiya wa ke da roko da zai roka a bashi hal min ta'ibin fa atuba alaihi wa yake da laifin da zai tuba a gafarta mishi hal min mustaghfirin wa ke neman gafara fa aghfira lahu an shi neman gafararsa ya talibal khairi aqbil ya kai mai neman alkhairi taho gashi nan wa ya talibal sharri aqsir ya kai mai neman sharri ka rage karka nemi sharri da yawa wannan ma yana cikin tafin addara qutni an-nuzul da da da wasu wurare akwai rauni a cikin isnadin saboda akwai wanda ba a san ko shi waye ba قال أخبرنا ابن ناصر قال حدثنا أنبأنا الحسين بن أحمد قال حدثنا علي بن محمد المعدل قال حدثنا دعلج ابن أحمد دعلج ابن أحمد ابن دعلج هنا السجزي من جيش أباي نجنكو قال حدثنا ابن شبروي شبرويه محمد عبد الله بن محمد ابن شبرويه النيسابو قال حدثنا إسحاق ابن راويه kala babban malamin da aka sai kala da sana jarir ibn abdul hamid kenan an qabusin an abihi an ibn abbas kala kala kala kala allah ta'ala ibn abbas yace kala lillahi ta'ala munadin wannan mawqufi ne kenan allah yana da wani mai shela wanda yunadi kullu lailatin yake tashi kowane kullu saharin minas sama kowane ƙarshen dare yana kira daga sama hal min sa'ilin fayu'ta wa ke da bukata a biya masa hal min da'in fayustajabu lah wa ke da wani roƙo a amsa masa hal min mustaghfirin fayughfar lah wa ke neman gafara a gafarta masa wa yasma'uhu man bayna as-sama'i wal ard dukkanin halittun da ke tsakanin sammai da ƙasa suna jin wannan kira illa al-jinna wal insa in banda mutane da aljanu ala tarawna anna ad-duyuka wa ashbahaha min ad-dawabi tasihu fi tilka saa kuma kuga zakaru da sauran halittu suna yin wato cara a wannan lokaci ba wani yana cikin littafin abin nan wato qiyamul layli na Muhammad ibn Nasar al-Marwazi isnadin shi dai mauqufi ne kamar da gani kuma yana ƙara ƙarfin waɗancan riwayoyi da aka ambata a baya ina ganin bari mu saurara anan sai mu tashi a lamba ta 140 agare bai dai gushi ba yana kawo mana da riwayoyin ne ga sanan kala daban-daban insha Allah kafin kuma mu ji ta'aliqin da zai yi da kuma ta'aliqin da su masu tahqiqin za su yi na mayan masa da zance akan kokarin da zai yi na ta'awilin wannan ainihin hadisai da yawa haka wanda kaga sun kai matsayin mutawatirai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah